السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau ma dai cikin wannan gini na lahadi bakwai kenan ga watan da Sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna biyu kenan ko biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasiru Foundation da ke bariki GRA a garin Gumal dan ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi kuma babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wancan satin mun kwana ne a bayanin karatuttukan dai da ke dike da sallolinmu da kuma irin karatuttukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin sallar shi na da kuma karatuttukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin sallar shi yau za mu tashi ne a irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke hada surori guda biyu masu kamantacceniya da juna ya karanta su cikin raka'a guda ɗaya a ƙarfe mu kuma kyamarata a yi kwamfutarta ko jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan naza'iri wa gairi hafin raka'a haɗawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bainan naza'iri tsakanin surori masu kamantacceniya wa gairiha da waninta bin raka'a a cikin raka'a kwaya ɗaya ta shi ne abin da za mu tashi a kan shi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wani hadisi hadisin ma da yake cewa wa kana yaqribu bainan nawairi min al-mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gwamawa ne ma'ana yana hadawa bainan nawairi tsakanin surori masu kamantacceniya min al-mufassal daga cikin surori da suke mufassal shine ko dai daga suratul hujurat zuwa ƙasa ko kuma daga suratul qaf abin da ya kawo ƙasa idan kuma tartibi ne na abdullahi ibn mas'ud to shi a gurin sa tun daga suratul dukhan abin da ya kawo ƙasa suna fadowa ne a mufassal shi yasa wata ke zamu tar da suratul dukhan ta fado a cikin tsarin karatu to amma sauran malamai sun tafi cewa hujurat ko qam daga nan ne suwarul mufassal suke farowa saboda hadisin da aka samu na hibbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen sallolin shi na dare aka tambaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke raba alqur'ani wanda ya bada hadisin sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sai kuma ya ce mufassal da wannan imamu ibnu kasir ya dogara cewa lalle qaf ita ce farkon surar mufassal in ka ce yana yin uku ma'ana za ka ɗauki bakara ali imrana nisa'i a dare na farko dare na biyu yana yin biyar sai ka ɗauka ma'ida an'ami arabi anfal da tawwa dare na gaba yana yin bakwai kaga mara mara ke tafiya kenan mun sa tawwa sai ka sa yunus ko hud sai yusuf sai ra'adi sai ibrahim sai hijri sai kuma nahali sannan ta gaba sai manzan Allah ya sa tara daga kan nahali sai ka kirga isra'i ka sa guda tara ta gaba sai ka sa guda goma sha ɗaya ta gaba sai ka sa guda goma sha uku za a ga lissafin ka ya kawo kan suratul qaf to daga nan suratul mufassal take fara wannan shine abin da ibnu kathir ya dogara da sauran malamai kan cewa lallai kaf ita ce farkon surar mufassal wasu malaman suka tafi cewa hujurat ita ce farkon surar mufassal akwai mutabuka makwabtaka tsakanin hujurat da kuma wace da surar qaf a wajen azalamin kuma sa'ul kuma shi kuma yana ganin cewa tun daga suratul dukhan daga nan mufassal ya faru to ko dai wanne ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daukar surori guda biyu masu kamanceceniya ya karanta cikin raka'a guda ɗaya da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke kan sallah shine ke cewa ya qaribu baina nabairi min al-mufassal fa kana yaqra'u suratar rahman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allama al-bayan sai hada ta da mai wan najmi da suratul najmi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hada tsakanin su sai ya karanta cikin raka'a daya to ta ina ne waɗannan surorin suka yi kamanceceniya tsakanin suratul rahman da kuma suratul najmi فبأي آلاء ربكما تكذبان أنا تفضل تذكر الرحمن أتكلم النجم أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم تأتي بكيك كما تسيني shi yasa wasu malaman suka ce ba lalle kamantacciyar sai akan maudu'i ba galibi sun tafi cewa kamantacciyar wajen tsawo da gajarta shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa wata gina an ruwa albani na cewa kaga suratul rahman ita ce sura ta 55 a jeran biyar qur'ani ayoyin ta yana tsammani guda 78 ne ko haka yake suratul najmi ita ce sura ta hamsin da uku a jeren giyar alkur'ani ita kuma ayoyin ta sittin da biyu ne to za ka tada tazarar tsiran su bai da yawa kuma sannan za ka ga abin da suke ɗauka na shafikan qur'ani kusan daidai da daidai suke ɗan abin da yake tsakanin su ba yawa to manzo Allah ya kalli tsawon wannan da wannan sai ya haɗa su sai ya karanta a cikin sura ɗaya wani a sallar da dare kenan wani yana karanta ar-rahman da an-najmi ta biyu kuma sai ya karanta waqtarabat اقتربت الساعة وانشق القمر أركعة فرقو تنادى آية خمسين دبير والحاقة سيكون من الله صلى الله عليه وسلم يكرر الحاقة ما الحاقة إتكم تنا جرنجي سورة الستين دترى تنادى آية خمسين دبير من الله صلى الله عليه وسلم أكرر هذا ذكر ركعة ولا دين to amma wai duka me ya kawo wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta waɗannan surori a cikin raka'o'i ne wani ba kawai ne zo yake tambayar manzon Allah ko yake tambayar Abdullahi ibn Mas'ud wai guri kaza ya ake karanta shi cikin Qur'ani min ma'in ghairi asinin ko min ma'in ghairi yasinin aka ake karanta cikin Qur'ani da Allah dan masaure ke ganin kamar ɗan Qur'ani yazo ke cewa kai fa abin da ka haddace cikin Al-Qur'ani sai min ma'in ghairi asinin wa anharin ko kuma min ma'in ghairi yasinin shi ka haddace cikin Qur'ani sai wannan mutumin yake ce mashi ai ni ina karance mufassal a cikin raka'a daya ko a cikin dare daya ina karance mufassal da dan masaure yake ce mashi hazzan ka haddi shi'ri haka ratata kamar yadda mawaka suke sakin surutu ratata haka take karanta alqur'ani sai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hada surori ne masu kamantacce ne ya guda 20 sai yayi sallar daraja su sai tashi ya shiga gida da ya shiga gida sai aka ce to ya kamata a tambaye shi waɗanda surori ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke hada sallar da su da ya fito sai sun samu musu waɗannan surorin guda 20 su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke sallah da su raka'a ta farko ar-rahman da wan najmi raka'a ta biyu iqtarabat as-sa'atu da kuma al-haqqa raka'a ta uku sai ce wa tur wa zariyat yana karantawa wa tur a raka'a ta farko raka'a ta biyu sai karanta wa zariyati zarwa raka'ati raka'a ta hudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wa idza waqa'at ma'ana idza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba tabi kuma sai karanta nun wal qalami wama yasturun raka'a ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' ta raka'a jeren gen sura ta biyu wanda yake hadawa sai hada ta da mai wanna zi'ati barqa wanna shiqati nashqa wannan sai karanta a cikin raka'a ta biyar raka'a ta shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta wailul lil mu'affifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawqun tana da aya 36 kuma sura ce ta 83 a jeren gen Qur'ani wadda yake hada ta da ita suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ita kuma tana da aya 42 wacce tana da aya 36 a a raka'a ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta ya ayyuhal mudassir da ya ayyuhal muzammil sai ya hada su guri daya dukan su kamar batun su iri ɗaya ne tsawon su kuma kamar ya kusa da juna to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta su a cikin raka'a ta bakwai raka'a ta takwas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura tana da aya 31 jirage sura ta 76 wala uqsimu bi yawmil qiyama yana karanta kuma la uqsimu bi yawmil qiyama a tare da ita ita kuma jirage sura ta 75 ayoyin ta guda 40 sura ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta amma yatasaalu wal mursalati sai hada ta da wal mursalati urfa a sura ta goma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ad-dukhan mun ce ni ne daga cikin ta'alifin Abdullahi ko shi suratul dukhan tana cikin al-mufassal a wurin shi da aka sai karanta suratul dukhan sai karanta ta da mai wa idha shamsu kuwirat wa idha shamsu kuwirat tana da ayoyi ne guda tara ko tara ne ko sha tara ashirin da tara ni anan ta guda tara kawai ya tsara eh to kaga dukan tana da aya 44 ida shamsu kuwirat tana da aya 29 to na 59 ne to 59 da 44 akwai kusan kamantacce ne a ciki sai dai dukan kusan shafi uku kuwirat kuma yana ji shafi ɗaya ce ko haka ne to me yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla ya hada su wata ilbatin da ke cikin surori shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ga yawanci kamar ana samun mawdu'i da yake makamanci tsakanin sura farko da sura ta biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sai karanta kuma da zaka kallo da zaka ga manzon Allah ba jirin giya yake kallo ba yana kallon mawdu'i yasa da ya dauki ar-rahman sai karanta ta a farko sai karanta wal najmi a jeri ne sai kuma kuma dauki ɗaya kasara ba sa'a sai ya sauko kasa sai ya dauki al-haqa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya dauki wa tur sai kuma hada ta da ne wa zariyati zawa sai sake sakwa ka sai dauki ina waqa'at waqi'a ya tabu kasa ya dauki nun ya sake biyowa kasa sa'ala sa'ilun wa nafi'ati kasa wa dalil mutaffifin abasa sai sake komawa sama sai dauki mudassir ya dauki musammin sai kuma sake daukar hal ata ala insani da kuma la'uqsimu bi yawmil qiyamah sai sake iyowa ƙasa amma ya tasa a nun ya kuma koma sama da ita sai ɗauki mai wani mursalati sai kuma koma duka da sama da waɗannan surorin da ya karanta baki ɗayansu sai ɗauki duhan sai kuma da su ƙasa baki ɗaya sai ɗauki ila shamsu ko wuyar da haka kenan wajen karatun alkur'ani a sallan nafila ba dole ba ne sai ka jero wacce take sama ta fara zuwa a iya karanta wannan wannan ta zo a biyu ina ji in muka zo karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallolin dare za mu tada wata sallah da manzon Allah yi sai karanta suratu bakara nisa'i da ali imrana a cikin raka'a ta farko wa ya gane mai hikima da take ciki bakara nisa'i da ali imrana yawwa yadda jeren giyar qur'ani sai bakara ali imrana nisa'i amma da manzo Allah ya tashi karatun sai karanta Baqara sai karanta Nisa'i sannan sai dawo sai karanta Ali Imrana a cikin raka'a kwaya da haka to sallan nafila ba dole bane sai an jera karatu a yadda yake cikin alqur'ani akan kalli menene darasi da batu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hada sai ya karanta wannan da yana nuna maka cewa ana iya karanta sama da raka'a daya a sura daya a cikin raka'a daya musamman a cikin salloli na farilla wallahu ta'ala a'lam sannan abin da muka bude na tantance mufassal yana iya yin sallah a dare daya da surori guda uku mai bunsa surori biyar mai bunsa surori bakwai mai bunsa surori tara mai bunsa surori goma sha daya mai bunsa surori goma sha uku har yanzu nan ba lallai bane ya haɗa sura ɗaya da wata a cikin raka'a amma lokacin da zai karanta juz'ul mufassal to wannan kuma dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa wasu surori tare da wasu surori wallahu ta'ala ala Allah ya samu dace yace wa kana ahyanan wani lokacin yajma'u bainas suwari yana hadawa tsakanin surori min as-sab'i tiwal cikin surori bakwai mafiya tsawo cikin alqur'ani sura bakwai mafiya tsawo cikin alqur'ani sune a farkon qur'ani din ko baqara ali imran nisa'i ma'ida an'ami a'raf sai malamai su kero daga kan a'raf an fal da tauba ko kuma a sa an fal ko kuma a sa tauba wasu suna haɗewa da an fal da tauba kamar sura kwaya ɗaya ce wannan ya sa babin illa tsakanin su da aka saka ce to wanda ake lissafawa shine ana lissafa an fari da tauba a matsayin sura kwaya ɗaya sai su sayi a saba'in tawali wasu kuma suka ce a za a cire an falle sai a sa sura tauba wallahu ta'ala alam to amma da wani lokacin abu ne muhallin shadi ne manzon Allah surorin masu tsawo yana haɗe su guri ɗaya sai ce kal baqara kamar suratul baqara wan nisa'i da suratul nisa'i wa ali imrana da suratul ali imrana ini ma nake zuwa ne da rai suke ko kaga sai da aka sa baqara aka sa nisa'i aka sa ali imrana amma a jerin kirka an yi ali imrana sannan ake yin Allah ya sa mu dace fi raka'atin wahida wannan duka yayi su cikin raka'a kwaya ɗaya a dare ɗaya da zai nan za a yi raka'a goma sha ɗaya aka yi waɗannan surorin a cikin raka'a ɗaya su goma har da rabi ko in aka yi sa cikin raka'a ɗaya za a yi da sauran dara ba zai samu ba ko eh to wani lokacin su sahabbai da kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yawan ruku'i ya dame su cikin dare ba yawan sallar tsawo a wajen karatu tsawo a wajen ruku tsawo a wajen sujada shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la'akari da shi a wajen karatu shi da haka kenan daren da ya karanta waɗannan surorin wata ita raka'a kwaya ɗaya tak zai iya karantawa a cikin wannan dare ne haka in ka samu wadansu sahabban kamar Umar ibn Affan a lokacin da ya dauki aya ɗaya kwaya ɗaya tak ya yi ta maimaita ta tun daga farkon dare har aka zo a salatu wani aya ɗaya ta ita ke karantawa kuma kwana yana karanta ta kwana yana kuka saboda abin da yake cikin ta ana so a ce da ku wallahi ni ma ta kwanta ma amma dai na san an yi eh kuma ba na so in faɗa da zama to ba ita din ba sai amma dai tabbas ya kwana amma da kuka rubuta na ya kwana yana karanta aya ɗaya ta kuma har dare ya kare ita yake karantawa sannan kuma lokacin daga farkon daren zuwa ƙarshen sai na iya sauke alƙur'ani a cikin dare a cikin sallah baya da za ka iya ɗauka daga farkon dare ya fara salatin laili da hajjubi to har asubahi kafin asubahi ta yi zai iya sauke alƙur'ani a cikin da shi ne abin da bai nuna yadda sahaba ne yake faɗa lokacin da ya zo ya ban wani da Usman ibn Affan yake cewa mai karance alƙur'ani a cikin dare kwaya ɗaya kuma yana je cikin raka'a kwaya daya yana iya sauke alqur'ani to kaga kenan laushin qur'anin da bibiyar qur'anin a iri ɗaya bane wannan ka sa shi kulala a gaba tun daga farkon kudowar rana har gobe ba zai iya yin zuwa shi ba kuma iya kafa kokarin sai shi to amma iya ka laushin qur'ani iya ka laushin tafiyarsa a bakin sa a bi raka'atin wahida min salatin layli cikin sallar dare kama sa ya'ti kamar yadda bayani zai zo mana وكان يقول من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa afdalus salati mafi ficiyar sallah tulul qiyami ita ce mai tsawon tsayuwa to sallar da tafi albarka Allah ya ubada lada a kanta ita ce mai dogon tsayuwa da haka wanda za su yi tahajjudi da wanda za su yi tarawihi su daure a cikin watan ramadan da ke kore shedan ake samun doguwar tsayuwa ba yawan rakoki ba galibi mun yaudarar kanmu abin da ake da bukata a cikin ramadana raka a goma sha ɗaya saboda haka liman zai zo Allahu akbar alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijarati a guje haka wanda zaka ji limamin yana yi wani ko kafi baya yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum asalamu abinda ake da bukata sha ɗaya ta cika sha ɗaya ina yaro tabbas mun taɓa bin wani bakon limami ba zan faɗi kofar gidan da ya sauka ba ya sauka sai aka yi sa'a shi mai gidan sai ya karrama iman limami ne sai to yi mana sallah ita kuma sallar tarawih galibi a masallacin baraka a goma sha bakwai ake yi ko a yi sallar isha raka a hudu a yi tarawih raka a goma sha goma sha ɗaya ko a yi kuma shafa'i da wuturi ina ji raka a ɗaya goma sha bakwai ake raka a goma ta ashaf raka a uku ta shafa'i da wuturi raka a goma sha bakwai wallahi da ya kabbara tun daga kan sallar isha din har zuwa sallamar wuturi wallahi ba na ji an samu ciki Allahu akbar assalamu Allahu akbar Allah wala yana sallama karhi assalamu alaikum dukkan wanda muke musallatai da muka fahimta da yanzu wala tun daga kan isha har zuwa dare Allah bana zai an samu cin kuci kai kuma lati ina karamin yaro amma dukkan musallatai da haka to abin da ya fi alkhairi na'am abin da ya fi alkhairi a wajen tsayuwar watan ramadan shi yasa manzon Allah ya amfani da kalmar qiyam man qama ramadan imanan wa ihtisaban bai ce ba man salla fi ramadana a man qama ramadan imanan wa ihtisaban wanda ya tsayar ko ya tsayu cikin watan ramadan yana mai cikakken imani da neman lada shi ne sharadin don haka tsayuwar ita ce ake girgawa don haka ya kamata masallatai suke kokari akalla ake isu talatin kullum tarawih ya zama to ana da mai ana da isu daya nakan tambayi zuciya ta wanda dai laraba da muke faɗa za ta dole da su suke da yanzu duk sun hana matan kasashen afirka zaman aure kamfanin duka da yawa da suna da su bude wata za ta kashe aurenta wata za ta ki auren wata za a hana ta zaman gidan miji a tattare su a kai su wajen larabawa ta yi wanke wanke ta yi bauta da sharar gida da mota bauta mai lasisi to duk sun hana ta saboda akwai jin daɗi kuma sannan idan aka zo ramadan mutum ɗaya ci da mutum ɗari banda ya ci da mutum ɗari kuma zai je masallacin haramin maka wanda ya fi naka fa albarka sau dubu ko sannan zai yi rabuwa inda baka yi babban abin da yake ban mamaki shine lokacin da yake dafa sallar mutum ko ya zo buɗa wata da suna set life shi kuma ya zauna har da kafa yake kallon laraba suna karatu suna buɗa haka abin da mamaki kenan shi wancan ya gama kwahe da ɗin duniya ya ciyar da mutane ya zo yana sallah kuma kai kana zaune kana kallon shi daidai lokacin da yake wanda kai ma kamata a ce kana yi to ya kamata mutane su ji tsoron Allah su wa su fada ya kamata su kiraya Ramadan da salloli wallahi alamtara kai fa zuwa nasi a matsayin tarawih ba ta yi ba amma babu laifi masallaci su haɗu su fuskanci junansu inda dattawa su yi haƙuri a ware masallacin dattawa alamtara kai fa zuwa nasi babu laifi kar a haramta musu inda matasa za su iya yi su ware akalla a ce ana izu ɗaya ko ba hirin yin wasu ba karatun yake kawo su ko a ce ana rabin yusu to akalla aka yi shekara hudu zai zama to an sauka in ana izu guda a kwana talatin a za a yi izu talatin a shekara biyu za a sauka in ana daure ana izu biyu irin na larabawa a wata ɗaya za a sauka ya kamata ya zama to tsayuwar ana buƙatar ta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi biciyar sallah ita ce wadda take da doguwar tsayuwa Allah ya sa mu dace wa kana idza qara'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya karanta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta karshe wata sura kenan na la uqsim bi yawm al-qiyamah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai sai karshe alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي سبحانك فبلا sarki ya tabbatar mana babala tabbas haka nan abin yake Allah na tambaya ba Allah bane ke da iko ya tayar da matattu to ka'idar laraba su ya ce ba na'am tunda ya ce alaisa duk karbar da tabo da laisa ba a saka da na'am sai dai bala alaisa Allahu bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ce subhana sarki ya tabbata a gare ka fa bala tabbas Allah shi kadai ke da iko ya tayar da matattu wa idza qara'a sabbih isma rabbika al-a'la haka idan manzon Allah zo karatu ce sabbih isma rabbika al-a'la sai kuma manzon Allah sai ce subhana rabbiyal a'la haka manzon Allah ke faɗa wannan a sallar farilla ko a sallar nafila da haka duk limami idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai da subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fa sawwa sai wuce da karatun sa ita ce ka'idar karanta sabbih isma rabbikal a'la wannan kuma surorin guda biyu malamai suka ce su ne ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na amsawa idan ya karanta su amma abin da ya fi shahara suratul tin idan an karanta ta ana faɗi ko bala ko bale ya wani hadu ala zalika min ash-shashidi ko eh amma abin da ya tabbata wadannan surori su ne suka tabbata alaysa zalika bi qadirin ala ihyi al-mauta sai sai subhanaka qabala sabbih isma rabbika al-a'la sai mu da Allah sai subhana rabbiyal a'la na'am an ce ‘yan kwamiti za su tsaya baya don sa yara su da kai shuru kuma na ji har yanzu hayanin su tana zuwa hannun dai wacce ta ƙi yin shuru a fidda ta waje na wai dan karo a sabbi isma rabbika al'ala qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhana rabbiyal a'la wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallolin dare yana hada irin surori guda biyu ko sama da su a cikin raka'a kwaya ɗaya sai sabon karatu jawabin ihtisari ala fatiha halaccin mutum ya tashi sallah ya karanta fatiha kadai kuma sallar sa da haka idan ta kure maka alqur'ani fatiha kadai ka iya in ka ka karanta suratul fatiha kadai ta yi ina dalili ibn Khuzaima ya rawaito wani hadisi a cikin ingantaccen littafin shi wal Baihaqi haka ne Imam al Baihaqi ya rawaito shi ma wannan hadisi a cikin sunan nashi bi sanadin jayi da isnadi wanda yake kyakkyawa ne a cikin hadisin ake cewa kana Mu'adh yusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-isha'a al-akhirah Mu'adh ibn Jabal yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wace al-isha sallar isha al-akhira ta karshen saboda da magariba da isha dukkan su ana kiran su isha shi yasa wasu suke ce mata al-isha al-akhira ko kuma su ce mata al-atama sallar isha ta dare ko kuma al-atama wacce ake yin da cikin duhu amma ba sa san al'atama saboda sunan yana da alaka da jahiliya shi za su ce mata al'isha da akira to yana yin sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sai ya juyo gida sai sake sallah tare da sahabbai shi ya kanan anan ne malamai suke fidda halaccin ya inganta mai nafila ya jagoranci wanda yake sallar farilla ko kuma a samu sabanin niyya tsakanin limami da wanda yake mushi sallah wanda yasa wasu da azumi ake doga cewa a gida sai liman yayi sallar isha ya kare da sai shigo masallaci ana tarawih su kafar da sallah Allahu akbar liman yana tarawih su kuma za su bi liman sallar isha shi liman yana nafila su kuma suna sallar farilla tayi saboda shi ga mu'az ibn jabal idan ya ja mutanen shi sallar magriba sai ya taho da sauri masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tattauna da shi a yi hira da yi a yi raha a yi komai sai lokacin da manzon Allah ya hirya ya yi sallar isha sai ko manzon Allah sallar isha idan ya yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya sake kubawa masallacin shi su kuma can mutane suna masallaci suna jiran shi in yanzu sai sake jan su sallah don aka ce kai ka zaba sallar da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zaka mai da nafila ko kuma ta kai kamata ka mai da nafila zaka zaka mai da ko da haka to malamai suka yi ittifaki wanda Mu'adh ibn Jabal ke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar ishe shi ta farilla wacce zai jawo ya jagoranci mutanen shi sallar nafila ce to wanda ya sa malami suka ce ya halatta mai sallar farilla ko mai sallar nafila ya jagoranci mai sallar farilla ko kuma kai kana wata sallar wanda yake bin kana wata sallar niyyar ku ta bambanta kuma duka za a karba kowa a matsayin abin da ya sallata to abin da yake faruwa shi ne idan ya zai sanya yi sallar shi zai dawo da kuzari shi tun daga wajen manzan Allah yake an kori ganda an kori shedan an wasa jini to da ya dawo gida in ya kabbarta sallah sai ya musu kuma sallah irin ta mutane marasa uzuri wata su sun yi awa biyu ko awa ko suna jiran shi ko sun yi awa suna jiran shi idan ya dawo kabbarta sallah kuma sai ya karatu yadda yake faraja a zata lailatin wani dare sai ya dawo fa salla bihim ya yi musu sallah wa salla fatan min qaumihi wani saurayi cikin mutanen da sai ya bihi sallah ina min bani salama dan kabilar bani salama yuqalu lahu salim ko sulaim ana kira sa salim ko sulaim bai kiyaye ko ne ko salim dan mace ko fata haji sulaim ko yuqalu lahu sulaim ana kiran shi sulaim to sai bi mu'adh ibn jabal wannan sallah falamma qala ala al-fata to da ya tsawaita sallah ga wannan saurayi karatun sallah ya yi tsawo in sarrafa kawai zai wuce eh mu'az da ya kama karatun sallah wata gidi bakar ya bude yana ta zuba tilawa can saurayi da ne sallah ta yi zo sai kai amma da kawai wuce fa salla fi nahiyatil masjid sai ya koma can kwana kawai sai kafar da sallar sai ya sallar shi wa kharaja ya fito da masallaci wa akhadha bi khitabi ba'irihi ya kama linzamin taguwar shi ko majahin taguwar shi wa mtalak ya tafi shi wanda ku ta karatu ku ina kama ta eh to kaga irin a irin masallacin mu ne ake wannan kaji surutu wata kan limami idan ya zo fara yin bayani kai ka ji wata in ba sa kai har ko ya kungara mutan mutane Allah lalace an zo karshen zamani ko sallar nan ma ba sa iya hakuri ɗan wacce sa kaɗan to akwai uzurrukan mutane kuma kowa tunanin shi daban ne wannan da ya ji karatu ya yi karatu wuta ta yi wuta kawai ya wuce ya yi sallar sa akwai uzurin sa ba san me yake damun sa wata ilma ta tana can tana nakuda wata ilma ta abinci ba wata kal yana da buƙatar abin da zai yi da aka sai ko baki ba sai ya sallah ya ja linzamin takuwa sai ya tafi shi to inda lafiya kalau ake babu yan kai labari mu'az zai san abin da ya faru cikin masallaci ba zai sani tun da shi ne a gabe yake yana sallah wannan mutumin a cikin sahu yake ko a sahun farko yake ya fice ba zai san gafi da aka sai ko ba gefe ya yi sallarsa sai ya fice amma ga mamaki mu'az labari ya samu mu'az ibn jabal falamma salla mu'az da Mu'az ya kare sallah dukira zalika lahu sai aka bashi labari ai Sulaim ya fice daga cikin sahu kuma ya yi sallar shi daban ya tafi da gida fa qala sai Mu'az shi ma cikin fushi sai ya ce inna hadha bihi la nifaqu wannan wallahi akwai munafiki tare da shi munafiki liman yayi saurin bishi ko kai ne yanzu kana sallah ka kabar da sallah Allahu akbar sai wani ya tada ba ka yi fice wata kana kai ne yanzu a tabo wani dole sai ka ji zuciyar ka ta su ana ba mu'az labari wani ya fice sai ya ce wallahi yana da munafurci munafiki ne yace la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil ladhi sana'a yace na rantsi da Allah sai na ba wa manzon Allah labarin abin da ya aikata la lam qasad la ukhbiranna da kuma nuna tauki da almufakkala mai nauyi a ƙarshen yana nuna maka abin baja da baya ce wallahi tabbas sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da wannan ya rabe munafici tun manzon Allah na zai fara yin munafici wa qala al-fata shi ma saurayin sai ya ce ya aka yi labarin ya samu saurayin ne to haka al'adar mutane take akwai wanda in aka sa faifai ba ta so a cire shi cikin ƙarshensa da haka ya ka koma aka gaya wa sai a to ban ma'azu ya ce kai munafiki ne kuma zai kai ƙaranka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iman sauri sai ce wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil ladhi sana yace ni ma na rantse da Allah sai na gaya wa manzon Allah abin da yake mana shikenan eh wannan zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice daga sallah yace ni kuma na rantse sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doguwar sallah yake nuna kuma bayan ya zo ya zauna a gurin ya zama hira ya koma bai san uzurin ba kuma ya kama mana dogon karatu shi ni ma na rantse da Allah ina gaya manzon Allah to tunda kowa zai ce akwai buƙatar kawo san mashi na haka da ka kai ƙara wanda kake ƙarin yana gurin shi kenan kawai sai hukunci da haka shi wani ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka ce fa gadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka wayi gari a wajen manzon Allah sai da su tabbata a gare shi fa akhbarahu mu'adh mu'adh bin jabal sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari billazi sana al-fata da abin da shi wannan saurayin ya aikata faƙar alfata shi ma saurayin da ya ce ya rasu da Allah ya mazan Allah yutsirul buksa inda yana taɓewa ne a wurin in aka yi sallar magariba yana taɓewa a wurin shi kuma masallacin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar ishiyarsa ba irin ta sauran masallatai ba ce wani lokacin in yayi sallar magariba ya shiga gida to sai ya kusan karfe tara da wani abu na dare bai fito ba an yi sallar isha kuma mutane suna cikin masallaci suna zaune kuma ba a zuwa an kaɗo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a cewa na'ibin liman ko wane ne shi na kai kai mana sallah yana daga cikin matsalar da muke da akwai a ƙarshen zamani limami bai da uzur hukumai duk irin matsalar da yake da akwai kawai an sai tara da hamsin tara da hamsin kawai dole an yi sallah ana buga abu a kawai kana mekewa haka ake da bukata inda za ka yi uzurin minti uku minti goma minti ashirin wallahi akwai tashin hankali da amma su tarbiyar gaskiya ba irin ta ba ce wancan satin mun wuce wani masallacin sun saba da limamin su saboda salon karatun da yake ba sa su haka suka yi hakuri da shi ba za su ce da shi ba yau mun wuce wannan in ya so masallacin manzon Allah ba zai kuma ba sai lokacin da ya shirya kuma suna nan suna jiran sa dan shi ne limami yana da hakkin da za a saurare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin sai da ya kabbar da sallah an gama yin ikama an tsaya sabu ya ce istawu kawai sai tana da hujji sai ya bude kofa kawai sai ya koma cikin gidan shi sai da ya gama uzurin da zai ya dawo ba wanda ya sake zama a cikin sahu in ka zauna ka gaji ana wannan tsaye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo dama ya ce tawwa ta dibu kawai yana zuwa da ya shiga Allahu akbar aka ci gaba da karatu yanzu yau ina ji yanzu yau ina ji na'am afwan ina ce in dai ba Allah ya rufe asiri ba akwai masu faɗa a ji masu tarbiyya duk limamin da ya kuskura albalasar ta karye bayan an tada ikama ba na ji akwai da zai jira shi ko tsalla juma'a ce in dai ka gama hudu ba ta ba da zai jira ka in dai an gama tada ikama ka ce ku tsaya dan sake alwala ina ji an samu matsala to amma shi bai ce musu ga uzuri shi ba ko uzuri yana kama komawa yi daye sai dai ranar sun zo jiran sallar isha'i lokacin da ake yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida bai nemo ba ake jira ake jira ake jira manzon Allah bai fito ba sai da Umar dan Khattab ya ga cewa a cikin sahuwa mata da ƙananan yara bacci yana daukar mu har kansu yana gengedi kit kit tsabar gengedi sannan manzon Allah da kanshi ya taka ba wanda yake da damar da zai iya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan yayi sallama ya ce masa ya rasulullah raqadan nisa usriya yara bacci suke da kananan yara a cikin masallaci manzon Allah ya fito aka ce wa ra'suhu tanqu kansa yana kasar da ruwa wata ilfe da aka gaya mashi ma sannan ya tashi ya watsa ruwa yayi alwala sannan ya shigo masallaci aka yi sallar isha'i to wannan dadewar da aka yi kuma sai aka fitar wani fikihu a yau da babu shi a shari'a sai a wannan lokaci ashe mutum idan yana zaune yana jiran sallah a cikin sauro ko gyangyaɗi ya ɗauke shi ya yi bacci ba a sake alwala dan ba ta kare ba matsawar a zaune ce a yadda aka ce baccin da yake kare alwala wanda yake kwance ne da aka to wanda ya samu jira ya dan jira har gingidi ya fuske ni idan liman ya fito ko Allahu akbar kai ma Allahu akbar ko shi ke fatiha ga Allah ya na'am a zaune ba ni ko mun shari yake kuma yarji'u to kaga wanda duka mai mun tafi ne akan bayanin uzurin da ake wa limamai so wannan kuma yana nufin idan mun zo karshen duniya ko kuma mun zo karewar zamani yana daga cikin abin da wajibi ne sai mun dawo da shi matsawa sunan mu ahli sunna akan sunna ne ke tafiya dole sai wannan tarbiyya ta dawo mana yadda imam malik ya rantsuwa ba abin da zai daidaita mu sai abin da ya daidaita na farko wallahi sai mun dawo da shi za mu iya zama lafiya duk mai martaba sai an bashi martaba in mai haƙƙi sai an bashi haƙƙinsa in mai mutunci sai an bashi mutuncin shi amma bai zama to adalci ba a ce da liman da wanda za ku sa suna da zargi ne babu alfarma a ciki babu mutunta ba aƙalla yana da alfarmar a jira shi ya kare uzurin shi in an tabbatar ba nan babu laifi a yi sallah to amma mu saboda mun ce ɗaya da arba'in yadda ka san an ce ɗaya da arba'in ta wuce ba za a taɓa sallah ba ba abin da zai hana karɓi sallah sallah azhar din nan tun daga karfe 12 rana idan ta bar tsakiya har zuwa karfe 6 saura fa duk lokacin sallah azhar ne ta yi aiki wanda bai sallah azhar ba sai karfe 6 da minti 20 kamar yau sallah azhar sai ko bata yi ba ku nake tambaya kuna jin tsoro sallar magariba wanda bai yi ta ba tun yanzu har sai karfe hudu na asuba shi dan yayi sallah asuba ta yi ko ba ta yi ba shi yasa muna da buƙatar mu sake wasu karatuttuka ne ɗaya da minti arba'in da aka sa an sa ne kawai dan wa kan mu iyaka mu haɗu lokaci na za mu yi sallah amma hakan bai nufin cewa in aka sa ɗaya da arba'in tana dukawa ne ka yi sallah duk duniya ba na ce akwai limamin da zai iya kiyaye maka wani limamin kwaɗe ta waye shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai an wuce zamanin manzan Allah yanzu nake magana limami ɗaya ne tak zai iya kiyaye maka wannan na wala idris zakariya na in yana lafiya za a yi biyu ni na ga limamin kwaya ɗaya tak a unguwar da na zauna a jibiya masallacin da nake asali da shi ne masallacin juma'a su yanzu sun bai da wani tsaye a kan hanyar tafiya wa take da suna in za ka wuce na in za ka wuce maraɗi jibiya ba in za ka wuce maraɗi ba in za ka wuce kamar in za ka je kamar sakwata kowa ana bi ta hanyar yanzu dai yan yin na ƙaurar nan wadda sun hana bin wannan hanya din to shi wannan masallacin tun da aka sa limamin lokacin da daidai shekarun suna da matukar yawa agogon lokacin da za a shiga sallah bai taɓa bugawa ba cikin masallaci yana zaune kaga kamar wannan filar to lokacin sallah yana zaune a jikinta ya gama na fulfulansa kawai idan tana kan abu ɗaya da arba'in tana doka kawai yana mai kewa Allahu akbar Allahu akbar an gama yayi shekaru da yawa ko asuba ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha ana ruwa ko sanyi ko zafi bai taba bisin minti ne ba eh da abin da ke ga abu shine la na'ibi shi da aka fa Yeah. na'ibin shi da aka sa da kai shi da aka zo mitin na kwamiti da ke ya haƙura ya daina da kawai sai makara ba su ɗaya mutum ba zai ba ya samu ya ja sallah sau ɗaya a san hire na'ibi bai samu wannan damar ko minti ya baya makara kuma duk zazzaɓi duk matsalar da ya yi kuma dukkan aikin da mutane suke yana yi in aka zo zai sallar asubahi zai hau keke shi zai je wani ƙauye dab da cikin jibiya zai je ya karantar da 'yan wannan ƙauyen ya sake dawa gidansa ya yi wanka ya yi na ɗayan zuwa makaranta malamin firamare shine kuma zai na ɗayan zuwa makarantar shi ta firamare kuma zai yi duk aikin da ake da bukata in lokacin sallah ya zai dawo in yayi sallah inda guntun lokaci ko fira ya sake koma makaranta da la'akari da uzurrukan da zai bai taɓa rasa sallah ba bai taɓa makara ba to irin waɗannan ba su da yawa a cikin al'umma Allah yana ajiye su ne dan aya wani lokaci har bayan na biyo jibiya na baro jibiya aboki na Muhammad Sani Suleiman ya ɗauki rikodin na kiran sallar shi da sallar sa ya turo min ita dan tunatarwa kuma da cikin mutanen da suka burge ni kwatuka da gaske a cikin rayuwa Allah ya bata mana irin su Allah ba mu kiyaye wasu da gaske to dai shi wannan mutumin Mu'az ɗan Jabal yana zama irin yadda yake zama a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo ya tsawaita karatu wannan mutumin sai ce to ya tsawaita mana karatu fa yaqilu alaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wannan mutumin yana karewa da labari sai biya kan jama'a zai ce afattanun anta ya mu'ad kai mai tunar mutane ne ya mu'ad afattan kalmar mutuna ko kana so ka fitini mutane ne a cikin addinin musulunci shi kuma duk wanda yake musulunci yake kan wani layi na tafiya to addu'a yake kada Allah ya mai da shi fitina da sauran mutane rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin haka annabi Ibrahim ya daga hannu addu'a ya ce Allah karka mai da mu fitina akan mutanen da suke azzalumai daga idan kana fagen da awa kake roƙon Allah karka zama ba fitina waɗansu mutanen su suka fito su suka kasa fahimtar addini za ga in aka zo an yi wa'azi an yi wa'azi a cikin haɓar malam ba ga suwanan nan ba waɗannan suwanan da ya kirga saboda dalilin su ne ba zai yi ba sunna saboda dalilin su ne duk da awar da kuke ba zai karɓa ba to kai din ka zama lokutina ga dalilin fahimtar sa da addini in an wa kiristoci da arnawa za su a haɓa malam da wana da wana da wana ba duk fa'anan suke zuwa su ya iska saboda ka lai karuwar arna ta zo ta daga musulunta bacin da wane da wane da wane duk anan muke wuri da su ba yanzu kai din kai ne ka zama to fitina kai hana da gani addini yanzu kai mu'az kana so ka zama to fitina ka hana mutane sallah a cikin jami'i ne ne a fattaru an ta ya mu'az da haka kenan idan liman yana yin abin da zai ganna zama masa ya fitine su ka kasa yin sallar jami'i wannan mutum ya zama fitina maimakon mutane su samu daraja ashirin da bakwai sun samu suna yin daraja ɗaya ɗaya saboda suna sallah a gidansu sai ta abarta da an taya mu'az ka'idar abin da ake da bukata a alƙalanci ya cika mu'az ya faɗi ƙarar shi wannan mutumin ya faɗi dalilin shi manzon Allah ya yanke hukunci wannan abin da kake fitina shi ka sassauta za mu tada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi ya ga masa surorin da zai karanta idan yana jagorantar mutane sallah da yawa sai ya juya kalli saurayi wa qala lil fata kaifa tasna'u anta ya ibna akhi idan sallaita to kai din dan uwana idan ka tashi sallah ya ya kake tunda ta mu'azzin ta ma tsawo kai in ka tashi sallah to ya kake ka san dole da ka samu bambanci sannan ya samu damuwa kada sai yake cewa aqra'u bi fatihatil kitab ni idan na zo ne kabbara kawai zan karanta suratul fatiha wa as'alullaha aljanna wa a'udhu bihi minan nar in roƙi Allah ya bani aljanna ya tsare ni wuta na zama ko Allahu akbar sami Allahu liman hamid raka'a ta biyu alhamdulillah rabbil alamin Allah aljanna Allah ta tsare ni wuta Allahu akbar sami Allahu liman hamid raka'a ta hudu alhamdulillah rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allah aljanna Allah ta tsare ni wuta ta hudu haka Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum an gama to wanda yake karanta sallah da suratul fatiha kadai dan Allah idan ka kama an mai ta sa'alun ba za ka takura mashi ba saboda shi kaɗai fatiha yake karantawa ya ce ni fatiha kaɗai nake karantawa in roki Allah ya bani aljanna ya tsare ni wuta ya ce wa inni la adari ya ce ni ban ma san ma dandanatu wa dandanatu mu'az me kuke yi ba kai da mu'az shi wannan karatun da ake bayan fatiha ne ya mai da dandana dandana ita na eh gunguni ko yace ba san gungunin ka ba ko ban san gunagunin ka ba fassara ta larabci suna ce mata dandana ko su ce mata hamhama ko gamgama ko tamtama duka dai tsarin fassara haka take ni wallahi ban san gunagunin da kuke ba kai da mu'az daga fatiha na cikin kuna wani abubuwa shi a gurin san gunguni ne ban ma san gungunin da kuke ba kai da mu'az ni abin da na sani fatiha kuma na gama ما دندنتك وما دندنت معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله يجزي إني ومعاذ نيدن دا معاذ بن جبل حول هاتين أكن ودنا أبوبون بيمكي karatun fatiha ne da roƙon Allah ya ba mu aljanna ya tsare mu aw na hawaza ko makamancin haka din dan abin da muke tsara a ba su ne muke tsarawa mu ma dai anan din muke da haka wanda ya karanta fatiha in ita Allah ya hore mai ya karanta da a'udhu yace Allah ya tsare mutu ya bashi aljanna fatiha sai kuma sallah sai har yanzu kenan ka ga mai zuwa makaranta mai yin karatu al'amarin addini akwai sassauci a cikin rayuwar shi da haka kenan yanzu in aka baka baka labari ka ji wani gari kawai ko da'awa da aka ce kowa da ya rasu amma wallahi daga gaba muka gane har ya mutu a kullum sallah fatiha kadai yake karantawa bai taɓa yin wani abu ba aka rabu kalla ya matsayin sa sai ka ji kana kama kama kana nema ka wurga da wani guri ko amma idan kana da wannan baka da damuwa kenan in dai mutum abin da ya iya kenan ya yi kokari a samu wani abu an rasa to fatiha kadai tana wadatarwa a cikin sallah manzo Allah ce mu ma kwatan kwacin haka na din muke yi qala mai ruwa ya ce fa qala al fata sai shi wannan saurayin ya ce walakin sa ya'lamu mu'az yace amma fa manzon Allah mu'az zai sani idza qadima al qawm in mutanen suka zo mu'az zai san ko ni wai yanzu shi ai in kun manta abin da ya faru lokacin ai mu'azu ya ce mashi wannan mutumin munafiki ne sai ce idan mutanen sun zo zai gane ni munafiki ne ko ba munafiki bane wa qad kubiru an ba su labari an al aduwa qad atu abokan gaba arna sun taho ya za a yaki tsakanin arna da musulmi dab ake da yaki sai ce amma mu'azu zai gane ko ni waye a wajen Allah in mun je filin daga zai gane ni munafiki ne ko ba munafiki bane to haka malaman musulunci suke su da mutuwa take raba gargaɗin su lokacin da aka yi ta ta taburza tsakanin ibnu taymiya da manan ɗan ɗariƙa na zamanin su sai ce wallahi abin da ke tsakaninmu da kuɗin janaza sallar gawa ita za ta bambance da ni da kowa ya zan gaske kaga bai san me za a masa in ya mutu ba yace amma na rantse da Allah idan na mutu sai sallar gawa ta bambance tsakanin ni da kowa ya kusa da Allah kuma da yi mutu duk duniya a lokacin ba wanda aka sallata sama da aka sallata ibnu taymiya wata kuma wala ya ce har yau shi ne aka sallaci gawarsa har arna sai da suka je sallar gawarsa kuma suna kuka da haka duk wani musulmi da yake dimashi ka ita sai dai sallaci gawar shi duk wani kirista da bai hune sai da yaje yayi kallo ya za a sallaci ibnu taymiya da arka ibnu taymiya duk wani mai arnanci sai da ya san yau duniya ta yi asar da aka dauki gawarsa kusan ka ce in aka dauke ta daga inda aka daga ba wanda zai kara yin tafiya an gama kawai kawai da rika mai kama karar kowa na to haka suke tantancewa in kun ja layi kace da ni da kai in an mutu a tantance ka san kenan ba iyawar ka bace yanzu iyawa ce ta Allah madawaki saboda kai ka mutu gatan ka ya kare yace to tsakanin ni da ku yace wallahi halattar sallar gawa ita za ta tantance waye ke kusa da Allah madaukakin sarki to wannan ma sai yace ai abokan gaba za su so yace za ka san ko ni waye a wajen Allah to amma ko zai ne ka zo ka ce musu za ka san ni waye za ka san wa ka taba yana gaya maka babansa ko commissioner of police ne ko kanan commissioner ne ko shi ne fa abubuwan ko ya ce ni kuma ka gani in mun je za ka gani da ni da kai zan nuna maka ko ni waye a wajen Allah fa qadimu sai ku saka taho wannan yaki fastashhada al-fata a wannan yakin sai wannan saurayi ya shahada abin da yake kwatanta masa kenan in ina da matsayi a wajen Allah ni ba munafiki bane shahada zai kuma za ka gani Allah zai gaskata ni ko ba zai gaskata ni yanzu ake da imanin da zai irin wannan me yi rikici da kai akan addini ka ce za ka gani ai jibi zan mutu ai ba na ji za a yi wannan ko to amma shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wallahi duk wanda ya roki shahada da gaske yace ta ko ina yake wannan shahada sai ta zo mashi Allah muna roƙonka shahada Allah ka sa mu mutu ba mutuwar kyauta ba Allah ka sa mu yi mutuwar da zamu ci gaba da samun rayuwa har cikin kabari mu kafin mu je gare ka fasta shahada al-fata wannan bawan Allah sai ya shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da zalika li mu'az to bayan lokaci sai manzon Allah wata rana yake ce da mu'az madha fa'ala khasmi wa khasmuka me labarin abokin tattaunawarka da tattaunawata ma'ana da mutumin da aka zo aka tsatsanta ce ma adari ma dandalin duka wa dandalin mu'az wannan mutumin ya labarin sa ina labarin sa man Allah na so tana sa da shi fa ga matsayin wannan saurayi qala sai mu'az ya ce ya rasulullah ya manzon Allah saddaqa Allah yace ya yadda da Allah madaukakin sarki imanin sa da gaskiya ne wa kadhabtu ni na yi ƙarya da na ce mai munafiki istishhada ya yi shahada wannan shine abin da yake nufi kuma muhallin shari a cikin hadisi shine ana iya karanta fatiha ita kadai kuma fatihar kadai tana wadatarwa Allah mu daukakin sarki ya sa mu dace sai sati na gaba in Allah ya kaddara za mu ci gaba da karatu akan al-jahr wal israr fi salawati al-khams wa ghayriha bayyanawa da koyewa a cikin salloli guda biyar da wadatun salloli guda biyar ne abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana da mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin ga tambayoyi da barkata wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina ganin duk wanda yaro duk wanda ya zo da yaro ko macen da ta zo da yaro wannan ai hakuri an karanta mu rubutun fensir ne wallahi eh mi ta faɗa shawara wanda suke zuwa da yara da Allah suke kokari suna rike su su daina barin su suna da mu da a zo da su su karu amma da Allah su bar kuma wanda suka gudun karuwa don su karu assalam Allah ya kara wa malam ilimi wasu limaman suna ji an kirawo sallah amma suna kiwar suna hirar siyasa ko musu gashi kuma an sai da sallah lokacin tafa gashi an sai da sallah lokacin tafa ko to dai ban gane ba amma dai na magana wasu limaman za su ji an kirawo sallah suna hirar siyasa ko suna zancen duniya ne suke tafowa kuma in lokacin sallar ya wuce ba ko ya za a yi ko na farko dai lokacin sallar ba zai wuce ba kuma idan limamin yana zancen siyasa ko ba ya matsawar abin bai wuce iyaka inda za a wuce bai da hakkin a saurari a bani wannan dama inda bukatar nasiha babu laifi a mai nasiha ko a kara makalla ko liman ko wani ne a yi wa kuri a ta sallah mutane suna da suna jiran ka manzon Allah in an ga an bukaci din gaya masa ake an takura mutane suna jiran sallah sai a sanar da sai ya taho sai ya yi sallah shi fadar ba laifi ba ne kuma mutunta ni din a matsayin limami ba laifi ba ne ba kuma tabbas din sai ana mutuntawa martaba za ta ci gaba da tafiya wannan fa mu muna rayuwa a zamanin da mun zo mun tanda ana mutunta malamai da limamai in kuna wa limaman ku karan gatsai da malaman ku cikin masallaci ya'yan da kuke zuwa da su da kuke tsammanin da su limaman ku assalamu alaikum da fatan malam na lafiya amin malam menene hukuncin mutumin da yake yin yake yin aikin zuwa saudiya wato hanya amma yana karbar kudin da ya kai naira dubu ɗari daga wanda aka yi ma hanyar da fatan Allah ya maida malam gida lafiya to ai hanyar aka yi mutum sau ne kaga suna ta tara dole yanzu kaga sai ka yi bayani ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake a gane ya dace ko bai dace ba amma duk wanda ya maka wani aiki matsawar aikin na halas ne ya ba wata hidima yana da bukatar kai da yake misali an da biya shi to amma ban san wani irin aiki bai ke ba na ce maka ya dace ko bai dace ba assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani malam menene hukunci min jami'i biyu a masallaci daya wannan suna yi wannan suna yi bai dace ba in kuma kana nufin idan an yi sallah ne an kare wasu daga baya su zo su karanta sake wani jami'i ya dace ko bai dace ba galibin sahabbai sun tafi akan cewa lalle ba a maimaita jam'i a cikin masallaci idan limami ya yi sallah ya fita daga masallaci ko yana cikin masallaci duk wanda ya zo ya dace yi sallah dai dai dai dai a cikin masallaci wannan na ji shi ne abin da na taɓa karantarwa ko na taɓa karantawa a masallacin kofar arewa dogaro da abin da imamu albani ya faɗa a cikin littafin sinar tamamul minna fit ta'aliki ala fiqhi sunna yana gyara ga sayyid sabiq da ya bada damar a iya maimaita jami'i a masallaci duka hujjojin da sayyid sabiq ya kawo ya bi su ya warware su kan cewa lalle ba za a dogara ba ana maimaita jami'i a cikin masallaci daga baya na ji irin fatawar da Dr. San Umar Rijal Lebo Allah ya kara mashi daraja ya bada cewa lalle babu abin da zai hana a maimaita sallah a cikin masallaci daga wannan yasa na dan sassauto na dawo don haka in mutane sun ga cewa dalili ya za su maimaita sallah a cikin masallaci matsawar ba sakaci ba ne da wasa wannan babu laifi su maimaita in sakaci ne da wasa bai dace su maimaita sallah a cikin masallaci ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya amin malam zai iya yin raka'atul fajri bayan an shiga sallar asubahi da kuma bayan an fito eh bayan an shiga sallar asubahi bai dace kai raka al-fajr ba abin da yafi dacewa aikin da yafi so a wajen a wajen ubangiji shine sallar asubahi a daidai wannan lokaci din idan an riga an fito daga sallah wasu malaman sun tafi ana yin raka al-fajr amma ga wanda ya saba kullum ba ta kauce mishi yau sai ya samu kuskure ya zo masallaci an shiga sallah to zai bi liman ana sallama sai ya miƙe sai ya raba ta shi wannan yana da wannan dama din amma abin da yafi dacewa a karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mutum ya hakura sai rana ta fito ta yi wayo sai kuma ya rama ta da rana wannan shine abin da aka samu fatawa kusan sahabbi guda goma sha biyu ko guda goma sha uku yana da ibn hajar ne ya kawo su ko ne ya kawo su a cikin ibn ahkam ne ko bulugul maram ne ya kare sahabbai guda uku da suke ra'ayin sai rana ta fito ake rama wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani malam ni ce idan ramadan ya zo ba na iya yin azumi duka idan na yi azumin uku sai na sauke biyu saboda lalurar ulcer kuma uku ma sai ina shan magani zan iya su to malam idan na sauke ciyarwa nake ba na ramawa kuma na kai shekara uku ina yin hakan akwai kuskure da yawa a cikin abin da kike wanda aka ba shi damar ya rama azumi ko ya ciyar da azumi shine mutumin da rahin lafiyarsa ba a warkewa kuma ba ran da za ta warke ko kuma ya je matsayin da kawai babu dawowa da baya kamar mutumin da ya zama tsoho tuku in an ce a jira ya dawo yaro babu wannan lokaci da wannan shine kai tsaye zai ciyar wanda yake da rahin lafiyar da ba a sa ran zai warke kuma ba a fiye warkewa da wannan rahin lafiyar ba kuma ba ta bari a yi azumi wanda shine zai ciyar amma mai ƙorsa duk yadda ta kai chronic ba ba da damar mutum ya siyar ba abinda ake ko abinda nake ba da shawara kada kowa ya rama azumin ka a jere da haka idan ka sha abinda ka sha sai ka kirga ni na yi azumi guda goma na sha guda ashirin babu laifi idan rahin lafiyar ta kama da haka idan azumi ya wuce sai ka duba lokacin da ulcer ba ta tashi sai ka yi kwaya ɗaya idan kai ɗaya ka sha magani ka kimtsa ka gyara in ka shirya ka ji jikinka ya baka yi ka sake ɗaya in ka huta bayan sati kwana uku sai ka ƙara yin ɗaya haka a huce a huce a huce haka ya kamata kai karka tara kuma karka ce lokaci ɗaya za ka rama wannan shine abin da yafi muke sauki wannan shine abin da yafi dacewa shekara uku da kika yi kina yi kuma tunda kina da guntun rayuwa babu laifi ki dawo ki gyara su wannan shine yafi muke zama lafiya da haɗuwa da ubangiji ki lamin lafiya ga wannan ma doguwar takarda ce sun yi sun rubutu mai ta gaskiya ya haƙuri Allah ya samu dace malam ko ka karanta ta ne eh to abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya samu dace abinda yake na kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abinda ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin tunda dai mun rufe masu za su iya kashewa ana ba da shawara